إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القدر imam malik ya ce kitabul qadar to matsaloli ne guda biyu in kana son ka fahimce su cikin sauki zaka iya fahimtar su haka alqada'u wal qadar menene alqada'u menene alqadar alqada'u hukunci ma'ana tunda Allah ya halicci halittarsa ya hukunta kaza kaza za su faru kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru duk halitta baki daya har ana da kasa shine alqada'u to faruwar su kuma shine alqadar Allah ya halicci halittarsa tun shekaru bila adadi yace wane zai za a haife shi rana kaza wane zai mutu rana kaza wane zai samu dukiya rana kaza wane za a yi kaza rana kaza ma'ana ranan asabar sha nawa ga watan kaza za a karanta kitabul qadar to wa'annan duk lokacin da abin ya bayyana shine ake ce mishi qadar amma hukuncin da Allah ya zartar lokacin Allah ya zartar da hukunci wajen sa ba wanda ya sani alqada Allah ya kaddiya hukunta cewa kaza zai faru kaza zai faru kaza wai sani ba wanda ya sani ko sai shi Allah to banda Allah ba wanda zai ce abu kaza zai faru lokaci kaza a waje kaza kuma lokacin na kai abin ya faru sai Allah kadai saboda shine kadai yake da ikon tabbatar da haka kai baka da ikon tabbatar da abin da kake so me yiwa ka ce gobe ina son zan zo maka mu tattauna game da kaza ko mu kulla ciniki kaza abin da ka faɗa kenan kana da iko kaiwa gobe kana da iko wanda za ka je wajen shekai gobe kaga farba ku da wannan ke in ka kai gobe shi kuma ya kai gobe kana da iko ka tabbatar da wannan abin ya auku ba canji ra'ayi ba ka da wannan iko ba ka da wannan iko sai Allah madaukakin sarki to har zuwa kaje a waye gari kaje ka same shi yana kan wannan ra'ayin ku tattauna ku yi abin da za ku yi Allah kadai shi yake mallakan wannan shi yasa abin da ya zo da abin da ake ciki da abin da zai zo Allah wajen shi duk ɗaya ne ya ce a ta amurin lahi wadatar sajilu ina mana wannan magana a ta fi ilmazin ina mana a ta ya zo ya faru ya zo ba haka bane ba mai ce falatar sajilu ƙarfi to bai zo ba kenan to Allah madawakin sarki da abin da yake ya zo yanzu da abin da zai zo bayan biliyoyin shekaru duk ɗaya suke wajen Allah shi ne kaddara haka zai faru shi yasa duk ɗaya ne a wajen Allah an fahimta shi yasa ya ce kitabul qadar alqada'u abinda Allah ya hukunta zai faru har ana da kasa wani zai aure kaza wani zai haihu kaza wani za haife shi kaza ran da aka haifi dan rannan muka san cewa Allah ya kaddara ya hukunta haka zai faru in ba ga mun sani ba mu sani ba an fahimta to shine ce kitabul qadar sai mala ya ce babun nahi anil qawli bil qadar babin da yazo ana an hana mutum ya dauki maganan qadariya yana ai amfani da ita ai Allah ne ya hukunta min kaza ai Allah kafin ka aikata abinda ka ce Allah ne ya hukunta ma ka san cewa haka Allah ya hukunta kai ka zaben makanka sai da ya auku sannan sai ka zo kana son ka ka sauke laifi daga kanka قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي تحاج آدم وموسى النبي آدم da annabi Musa sun hadu kowa na kafa hujja yana son ya goyi bayan abin da yake faɗa fa hajja Adamu Musa sai annabi adamu hujjarsa ta fita annabi musa ƙarfi qala lahu musa yace annabi musa ya fada ma annabi adam anta adamu kai ne adam allazi ahwaita nasa wanda ya anta adam allazi ahwaita nasa wa asa adam rabbahu wa hawa ahwaita nasa ko wa akhrajtahum min aljanna ka fitar da su daga aljanna da wannan abin bai faru ba kowa cikin aljanna zai ba wanda zai zauna kano balle ya fata akut balle na najeriya kowa na cikin aljanna za a gama rayuwar ko to haka al'amarin ake faɗa amma lokacin da allah zai halicci annabi adam ya ce inni ja'ilun fil jannati khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa shi yasa labud da kowa zai zo kasar da allah ya kaddara duk wahalhalun da ke cikin kasar da shi ka ɗanɗana an fahimta eh don haka Allah ya ga dama sai kowa ya rayu a bankasa sa'an nan na ce min ha khalaqnakum wa fiha wa min ha nukhrijukum taratan ukhra sai ba abin gwaninta shine duk wahalar da ake ciki kada wahala ta hana ka bin Allah in ka bi Allah to ka ci riba ka ci nasara eh insha Allah فقال له آدم أي أنجا بنت النبي موسى يفرع مع النبي آدم كو سي النبي آدم شيكو ما يتي مسا أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء كيني موسى كيني موسى أن الله باشي سنن كومي واصطفاه على الناس برسالته kuma ya zabe shi akan mutane da da sakon Allah madaukakin sarki qala na'am shi annabi Musa yace ini ne قال تجي أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق yanzu za ka zarge ni da abin da aka kaddara a kaina tun kafin a halicce ni me laifina a ciki babu ko ba haka wasafahu ala nas bi risalati ba haka Allah ce ba ya Musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami to ba nan magana take ba fa khudh ma ataituka fa kun min ash-shakirin babban karatu ke wannan wajen eh ya Musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ga abinda na baka baka roka ba kafin ka roka duk abinda kake nema wajen Allah ya baka mulki ya baka kudi ya baka menene ya baka ko bai baka ba akwai abubuwan da Allah ya baka baka roka ba baka san da su ba ma Allah ya baka ya baka lafiya ya baka kaza da kaza da kaza duk wanda yace zai shiga aljanna don ya zama musulmi mumin ya to musuluncin me ka bayar Allah ya baka sallar da kai in Allah ya ga dama bai karba ba ya zaka yi da ita shi yace kai sallah ya nuna maka kuma ga yadda zaka yi sallah Allah ya ce in kai laifi kai istighfari shar'anta istighfarin wata jin wani jin kai ne kuma daban an fahimta ce sa yace ya Musa annabi Musa ya ce rabbi arini anzur ilaika abinda nake so ya Allah na ganka ka nuna mini na ganka kana sai ce me ya Musa wannan ba za ka yi ba ba za ka yi ba karka debo abin da yawa walakin unzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ka kalli babban dutsen in kaga dutsen ya tabbata inda yake to za ka gani فلما تجلى ربه للجبل جعله sai dusin ya dallake ya rubuce abinda annabi musa ya gani fakarra musa sai mu annabi musa ya suma ya faɗi falamma a faƙa da ya faɗi sai ce mai ƙala subhanaka tubtu ilaika wa'inni min al-mursalin ko wa ana وأنا أول المسلمين مؤمنين وأنا أول المؤمنين سيدا أكا كما ونالتك سي الله تيمش يا موسى إني صفيتك على الناس برسالتي وبكلامي ni na zabe ka fa a cikin mutane da manzanci na da magana na duk ni na baka ba roka kai ba to abin da nake so gare ka wa kuzma ataituka wa kun min ash-shakirin abin da na baka shi zaka karba ka gode ma Allah ba abin da kake nema ba da yawa abinda kake nema din zai zama maka halaka ba kai ne kake gani kana so to kuma Allah ya fi ka sanin abin da yake alkhairi gare ka an fahimta قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم ابن يسان الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية yace an tambayi sayyidina Umar ibn al-Khattab ma'anan wannan aya wace aya yace wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين Allah marwakin sarki ne ya halitta annabi Adam duk halittar da za su fito jikin annabi Adam sai da Allah ya tattara su ya ce alastu bi rabbikum qalu bala suka ce mun yadda kai ne ubangijin kowa ya yadda wannan alkawarin da ake cewa ka alkawarin da aka dauka Adamu zarra kenan to kada ka zo daga baya ku zaka ce ai inna kuna na haza gafili na mun manta ne mun yanzu kaza kaza kaza kaza kaza a a wannan alkawarin da aka dauka a riki ai aiki da shi to aka tambaye sayyidina Umar ina ma'anan wannan aya sai ya ce me sai ya ce fa qala Umar ibn al-Khattab sai sayyidina Umar ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yus'alu anha ai na ji ana tambaye manzon Allah wannan aya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منظم سي منظم الله صلى الله عليه وسلم يجي إن الله تبارك وتعالى خلق آدم يجي الله مدوكي سلكي يا هلج النبي آدم يا هلج النبي آدم سيكون من يفارو ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية sai Allah ya shafa bayan annabi Adam da tafinsa mai albarka sai fitar da nasma zuriya zuri'an annabi Adam faqala khalaqtu ha'ula'i lil jannati wa bi amali wa bi amali ahli jannati ya'maluna da Allah ya shafa bayan sai ce waɗannan na halicce su ne dan aljanna aikin ɗan aljanna za su ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية sai sake shafa bayan annabi adam sai cire kuma wata zuriya daban faƙada sai ce halabtu ha'ula ilin nari wa bi amali ahalin nari ya amaluna wa'annan 'yan wuta ne duk abin da za ka yi musu aikin 'yan wuta za su yi faƙala rajulu sai wani mutum ya ce ya rasulallah wa fi mal'amal ta gani ku tambayarsa a cikin tunaninsa daidai yayi ya manzo Allah in dai Allah ya halitta wannan yan aljanna ne wannan yan wuta ne to ina ma nan aiki in je in sallah in azumi in zakka in bada kudi na ina ma nan wannan aiki fa qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tabbas Allah madaukakin sarki idza khalaqa al-abda lil jannati in Allah ya halicci bawa dan aljanna ya zama dan aljanna ne ista'malahu bi amali ahli aljannati hatta yamuta ala amalin min amali ahli aljanna sai Allah ya hore masa yana aikin in aljanna har ya mutu yana wannan aiki fa yudkhiluhu bi aljanna sai Allah ya saka shi aljanna da aikin da yayi wa idza khalaqa al-'abda lin-nar ista'malahu bi amali ahli an-nar sai ya hore masa yana aikin 'yan wuta hatta ya mutu ala amalin min amali ahalin nar fayi bikhiluhu bihi annara har sai ya gama aikin 'yan wuta sai Allah ya saka shi wuta wannan matsalar fili take yanzu ka kalli duniya duniyar da kake cikinta turawa da korewa da fi menene ba abinda ba su yi na abin mamaki a duniyan nan amma sun kasa fahimtar ashhadu Allah ilaha illallah dinnan shine daidai sai suka zama musuluncin da za a yi a samu tsira wajen Allah shi suke yaka suke yakan musulunci kuma Allah madaukin sarki ya alkawari cewa ba yadda za a yi kaja da Allah ka ci nasara ba yadda za a yi Allah ya turo manzo don ya zo ya isar da sakon shi sa'annan kuma Allah ya ba mutanen zamanin dama su kashe shi kafin isar da sakon wannan ba hankali ba zai dauka ba shi sa duk abin da aka yi sai sakon ya isa sai kuma an ci nasara isa ya ce yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahim wallahu mutimmu wal- walau karihal kafiruna Allah madaukakin sarki shi zai cika haskensa ko da kafirai sun ki walau karihal kafiruna shi yasa baka da hujjar da zaka ce kai kana son awayi gari duniyar nan ba kafiri ba zai taba yiwuwa ba mustahili ne wannan ba abu ne mai yiwuwa ba an fahimta eh قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي تركت فيكم أمرين نابر وأنسوا الأمر غدابي أتكم لن تضلوا بزاك تبقتا ما ما مسكتم بها بهما ما تكن كنا ركي رسول غدابي سو menene wa'annan كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم abin tambaya shine ina munasaban wannan hadisin a cikin wannan babi babu kada eh ina munasaban wannan hadisi a wannan babi eh eh a ciki kaifa ka ce me ma'ana wanda ya riko da kitabar sunna shine zai shiga aljanna ma'ana duk wanda yake riko da kitabar sunna ma'ana Allah ya halicce shi ne don aljanna kenan ina mana ina munasaba wannan hadisi cikin wannan babu mana duk wanda kaga yana riko da kitabu wa sunna dama haka Allah ya halice shi tun fil azal dan aljanna ne ba haka bane ba eh eh قال وحدثني يحيى عن مالك عن زياد بن سعيد عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن طاووس اليماني انه قال يتي ادركت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace na riski mutane cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna fadar cewa kullu shay'in bi qadar komai zai faru da kaddaran Allah ne قال طاووس وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر yace komai da kaddara ce daga Allah madaukakin sarki hatta al-ajzi wal kayyis har gazawa da kaifin hankali da kazar kazar da iyayi duk Allah ne duk abin da kana iyayi ka kana Allah ne ga dama zaka in Allah bai ga dama ba ya janye abin wa ikon ma zaka iya yin komai au al-kayyis wal ajzi قال وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار انه قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته يتي ناجي عبد الله بن الزبير yana fada a cikin khutbarsa inna Allah tabbas lallai Allah madaukakin sarki huwal hadi shine mai shiryarwa wal fatin da mai kuma fitinan mutane mai fitinarwa shi ke shiryarwa shi ke batarwa alfatin shi ke nuna almubin alfatin almubin allah shi ke shiryarwa shi kuma ke batarwa ana wa haddasani an malikin ana amini abi suhail bin malikin annahu qala kuntu asiru ma umar bin abdul aziz umar bin abdul aziz yace na kasance ina tafiya tare da khalifa sayyidina umar bin abdul aziz faqala sai ce ma ra'ayuka fi haula'i al-qadariyya me kake fara game da al-qadariyya masu aqidar qadariyya qala qultu fa qultu sai nace ra'ayi anna an tastatibahum fa in tabu wa illa aradtahum ala sayf ce ra'ayi na shine ka nemi su tuba in su tuba shikenan magana ta kare in sun kiya a sassare kansu a kashe su fa qala umar ibn abdul aziz fi sayyidina umar ibn abdul aziz yace wa zalika ra'ayi ni ma ra'ayi na kenan قال مالك وذلك رأيي إمام مالك شما يتي نما رأينا كنا باب جامع ما جاء في أهل القدر yace babin da yazo ya tattara hukunce hukunce na waɗanda suka masu aqidan alqadariyya kenan قال وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صح- صحفتها yace kada mace ta nemi a saki yar uwarta don ta don ta karya mata duda ita don ta kwabe mata abincinta don ta hana ta samun abinci walitanka kowa ta yi aurenta fa inna ma laha ma kuddira laha abinda aka kaddara mata shi za ta samu ko ta yi aure gidan nan ko wani wuri ta yi yasa kada ki ji damuwa ba kanki za ta zo ta zauna ba in ta zo arzikinta za ta samu ba arzikinki za ta ci ba kowa arzikinsa yake ci an fahimta in kika hana shigowanta arzikinta na tare da ita ba zai zamo arzikinki ba har abada in kika bari ta shigo arzikinki ba zai zamo nata ba arzikinki na nan arzikinki arzikinta na nan arzikinta kowa arzikin shi yake ci. to me zafi da has da tashin hankali hmm? eh ba sa ganewa to me zafi sai su ce ba sa ganewa ne an yi adalci a wannan maganar eh Ha, fahimtar suwa to me ke haifar da wannan a a ga- duk abin da za ka fada ka fada karshe magana za ta dawo kanka ne eh ba haka ba ne ba Ah. kaji ku da ana mai wai da maza na adalci me zai sa ba za su gani sai ma sun gane ai ba sai sun gane ba ku ba adalci ake so duk wacce ta san za a yi mata adalci kuma ta ga ana yi mata adalci kuma ta ce a'a ta kauce hanya Ta- ba za ta taba cin nasara ba an fahimta yanzu ba sa son ganewa ne ko ba a ganewa ne da mazan da matan da ba da mazan da matan duk suna bukatar a fahimtar da su ne Eh, duk suna bukatar a fahimtar da su ne da abubuwan da ke abin da ke ka- ke hana zaman lafiyar menene rashin adalci wajen wa wajen wa A'a. Allah madaukin sarki ce lauka na fihi ma alihatun illan sai mai da a ce duniyan nan hannun Allah biyu take Allah guda- ga wannan Allah ga wannan Allah ba za a zauna lafiya ba yau a- wannan Allah na so gari waye wannan Allah ya ce dare yake so wannan Allah yana so yau sanyi ne wannan wancan Allah yana so zafi ne wannan Allah na ba za a taba zama lafiya ba yasa Allah ɗaya ne shi ke sarrafa al'amuran shi to duk inda aka samu mulki guda biyu to da wahala a zaman ba za a zauna lafiya ba sai in ɗaya ya janye ya bar matsaya an fahimta wata rana a yi ƙarin bayani da shi قال وحدثني عن مالك عن زيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر سيدنا معاو- معاوية بن أبي سفيان يفدى ينا كم منبر يتمي أيها الناس يا كتار متاني إنه لا مانع لما أعطى الله دون الله يباش باب وان مخلوقي دي إسيحنا wala mu'tiya lima mana Allah duk wanda Allah bai bashi ba kuma ba wani mahaluki da yasa ya azurta shi inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin wala yanfa'u dhal jadd minhu al-jadd me rabo rabon shi baya hana saukar azabar Allah akan shi ya saba wa Allah me gata duk gatanka in ka saba wa Allah wa ga- ba- ba zai hana ka sa- azabar Allah ta saukar maka ba an fahimta man yuridillahu bihi khairan yufaqihahu fid din duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ba shi ilimin sanin addini sun makala mu'awiya sannan sai mu'awiya ya ce samitu ha'ula'il kalimat min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala hazihi al'awad ya ce waɗannan kalmomi da kuka ji kan wannan mimbari da kuka ji na a kan mimbarin nan na ji manzon Allah yana faɗa sallallahu alaihi wasallam قال وحدثني أما وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه annahu kana yuqalu yace ya ji labarin ana fadar cewa alhamdulillah alladhi khalaqa kulla shay'in kama yanbaghi alladhi la ya'jalu shay'an ana yace Allah madaukakin sarki da ya halicci komai kamar yadda ya dace kamar yadda ya kamata alladhi la ya'jalu shay'un ana anahu ma ma'ana anahu yace ai akharahu duk abin da Allah ya jinkirta shi ba wanda ya isa ya gaggauta da shi duk abin da Allah ya gaggauta kawo shi ba wanda ya isa ya jinkirta shi ana fahimta wa qaddarahu ya qadar ya kuma qaddara hasbi Allah wa kafa sami Allah liman hamid liman da'a laysa wara Allah marma laysa wara Allah marma mana duk wani abin da kake yi in ba neman Allah kake yi da shi ba wallahi tallahi kai kasara babu wani abu bayan zatin Allah madaukakin sarki muhallan banza kake yi duk makamin da kake nema duk dukiya daga duk komai kake nema in ba yadda Allah kake ba kasara ka zo a cikin rayuwar duniyar nan قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أنه كان يقال إن أحدا إمام مالك أنا فدرت وإن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجملوا في الطلب منذ الله صلى الله عليه وسلم يقول باب وند زي موت حتى يستكمل رزقه sai in ya cika arzikin shi baki daya ko da loman tuwo kwaya daya saura ba za ka mutu ba sai ka ci wannan loman abincin sannan ka mutu ana zaune yanzu yanzu ya sha ruwa sai fadi mutu yanzu yanzu me yasa bai mutu ba ka wannan ƙarshen arzikinsa ne ba zai taba mutuwa ba shi yadda ma'ana arzikinka ya fi neman kama da yadda ajalinka ke neman ka dalili ajalinka ba zai ci maka ba sai arzikinka ya kare inda sauran arziki a duniya duk yadda suka yi ba za su yi kashe ka ba sai ka ci ƙarshen arzikinka shi sa arzikinka na neman ka kuma ajalinka na neman ka ajalinka bai isa ya cin maka ba sai ka gama cin arzikinka baki ɗaya to sai ajalinka zai ɗauke kai to shi yasa sai manzo Allah ya ce fattaqullah ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku kyautata a wajen neman dukiya wajen neman mulki wajen neman komai ku neme shi ta hanyar halal in Allah bai kaddara za ka yi mulki ba duk tsafi-tsafin da za ka yi wallahi ba za ka yi mulki ba in Allah bai kaddara za ka yi kudi ba duk tsafi-tsafin da za ka yi wallahi tsafi bai sai kama kudi ba in Allah ya kaddara za ka yi kudi kuma kana zaune lokaci na kai kai baka san inda arzikinka yake ba amma arzikinka ya san adireshinka ya san inda kake lokaci na kai ko ka je ku hadu ko ya zo ya tarar da kai an fahimta arziki na kano sai ka tashi kana neman arziki har salo ka buga ka buga har ka gaji kana dawowa kano sai mai arziki na wuri kaza ka taka shiga je kaza inda inda ka je din ba nan arziki yake ba za ka yi wahala ne ka dawo to wani kuma arzikin can yake to shi yasa arziki ya kira shi ya tashi tafi sai je samu arziki don arziki ko ya zo maka ko ka tafi masa an fahimta sai yasa manzo Allah ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku kyautata a cikin neman arziki dukiya duk abin da kake nema ka tafi a hankali a cikin tsoron Allah a cikin takatsantsan in Allah ya rubuta ma wannan arziki lokaci kai za ku haɗu wallahi in Allah bai rubuta ma wannan arziki ba ba za ka taɓa samu amin amin bismillahir rahmanir rahim kitabu husnul husnul khulq littafin kyawawan tabi'u ladabi kyawawan tabi'u da ba haushe na da rabo a cikin wannan tsari na kyakkyawan dabi'u da ladabi da biyayya da komai ya tashi ya gada wajen iyaye da kakanni to ya aka yi kuma al'amarin yanzu ya tabarbare aka rasa kanshi yanzu kuma to shine za a tattaura a gani ko ya aka yi ba haushe ya rasa wannan abin yanzu eh Shakuduwa da bakin al'adu.
shakuduwa da bakin al'adu aha wa kuma ya faɗa Wa- wanne ne bakin al'adu
Kamar yanzu da kalle-kalle ya yawa da a dinga kallo abin da tura wani yamma Mhm.
sai malam babu ara kuma yana yin wannan abubuwa.
Mhm.
Sai ya zama da ya ban nasa kuma shi ne zama wani abu ya tsaya ma da kiyaye da muke ma shi ne zama ba haushin kansa ba.
aha wa ke da magana Mhm. ba eh eh karatun boko da siyasa su ne suka kawo wannan rayuwa da ake ciki kakan baki daya kuma ba za a taba samun lafiya ba sai an gyara su abadan ba za a taba samun lafiya ba sai an gyara su boko da siyasa su ne dama boko aka ce boko abinda ba shi da su ba abin da yake na jabu sun zo da boko suka tarar da musulmai na da iliminsu wanda zai zauna karkashin bishiya ya haddace alkur'ani yana zaune awa shida ya sauke alkur'ani kuma a ce ba malami ba ba shi da ilimi ce waɗanda suka yi ya boko to boko kuma ba shi da boko kuma ba tsawon rayuwa ba ba shi da tsawon rayuwa Eh, duk bokonka duk bokonka shekara nawa za ka yi ka yi boko tun kana karami har ka girma ka samu makamai kullum baka bacci sai kana kara- ka rayuwarka duk kai kana karatu ka karanta littafi kaka ba radiyallahu anhu ba sallallahu alaihi wa sallama ba rahimahullahu ba menene sai ka tara ma zuciyarka duk fitintinu a cikin zuciyarka ka fa- ka ka rude ka rasa me kake ciki duk karatun da za ka yi ba kan Allah ta'ala ba sallallahu alaihi wasallama ba radiyallahu anhu ba rahimahullahu duk wa'annan ba sa gudana kan harshe ka sai dai ka ta maimaita maganganun da manya-manyan kafirai suka cika a cikin littafai suka tafi suka bar shi zuciyar sai ta cika da me da kazanta da tsoro da rashin tsafta to ba za ka taba jin daɗi ba ba za ka taba jin daɗin rayuwa ba duk wanda ya ce suna jin daɗin rayuwa bai san su ba ko kuma bai san menene jin daɗin rayuwa ba an fahimta? babu ma ja a fiye husnul khuluq babin da ya zo na bayanin abin da zo cikin kya- kyakkyawar tabi'a kyawawan tabi'u قال وحدثني عن مالك أن معاذ بن جبل قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز yace karshen wasiyyan da manzo Allah ya min lokacin da na saka kafara cikin likafa zan taka na hau abar hawata manzo Allah ya min nasiha yace an qala manzo Allah ce ahsin khulqaka lin nas ya mu'az bin jabal da kyautata tabi'unka wa mutane a wajen mutane ya mu'az bin jabal قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أنا عائشة الله كرمت ذاتك ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قد إلا أخذ أيسرهما yace ba a taba ba manzon Allah zabi tsakanin abubuwa guda biyu ba sai manzon Allah zabi abin da yafi sauki baya takura ma kansa baya takura ma wani malam ya kun isman matukan wannan abu mai sauki din nan ba laifi ba ne in laifi ne manzo Allah ba ba shi ba laifi fa in kana isman kana abadan nasi minhu wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi manzo Allah bai taba yin intikami don an bata masa rai ba illa an tuntahaka hurmatullahi fa yantaqimu lillahi biha manzon Allah bai taba yin fushi yayi ramuwa dan an bata mishi ba yaushe manzon Allah ke fushi in an taba addinin Allah to nan za a ga fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe yazo balarabin karkara ko kawai yazo ya kama rigan manzon Allah ya shake shi haka a'tini min malillahi la min mali abika wala min mali ummik a'tini me kenan da Hausa kai da ka zo roko kuma ka kama gaban kasa a'tini ka bani daga dukiyar Allah ba dukiyar sai manzo Allah ce ka shika ne shika saki sake ni ai ka jin min ya sake yace tabbas dukiya ba tawa ce ta Allah ce ba tawa bace ba ta iyaye na ba ta Allah ce manzo Allah ce ku bashi abinci ku bashi abinci a bashi aka bashi manzo Allah ce to ai dukiya ba tawa bace kuma an baka to ai ka jin mini ina da haƙƙi in rama ko yace to ai mu an ce mana kai baka sakayya da mu sai manzo Allah sai sauka lafiya an fahimta to menene yake kawo matsaloli a cikin rayuwar yanzu za a taba addinin ka baka damu ba za a taba dukiyar state ka baka damu ba za a taba abinda zai wahal da al'umma ya hana su samun karatu ko sakat ba abinda ya ma zafi da an taba ka kai kanka sai ka ce ka yi janye ka bar siyasa ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza ka kuma Allah yana kallon ka ake taba addini shi baka yi fushi ba ake taba al'umma baka yi fushi ba ake taba state kasar da kake ana lalata ta ana barna ana ɗeban dukiyar kana kallo baka yi fushi ba sai kai in an taba ka kai karan kanka sai ka ce duniya ta tashi don Allah za a cimma nasara ba su taba tsammanin cewa Allah yana kallon su ba kuma duk ƙarya ake yi ba kana cikin kuna tafiya tare ake a ɓata wannan a ɓata wannan ka yayi maka ran da aka taba ka ya shafe ka sai ka ce me don Allah wannan akwai hankali a ciki tare da cewa turawa arna ne ana taba wani abu na kasan shi ko mulki sai ce ya sauka mulki saboda an yi kaza bai yarda da shi ba kana kallo da kai ake tafiya tattalin arzikin statin da kake an kwashi ya hana yara karatu ya hana a zauna lafiya da wannan abubuwan duk aka zalincin da aka yi kana nan ba abin da ya ma zafi ran da kai aka taba kwandalanka ko aka taba wani abin da ya shafi kujerarka sai ka ce kai kayi fushi ai ba a yin adalci mana kai ne kadai ba maka kai ne kadai adalci za a yi ma adalci ana fahimta to shi yasa da inda kake ba za ka ci nasara ba inda za ka koma ba za ka ci nasara ba don gaskiya da adalci ake nema Allah na kallon zuciyarka ne ba abin da kake nuna wa mutane ba Allah yana kallon zuciyarka ne ko قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حكتي يا معاذ كف عليك هذا كريك حرشك yace wa inna la nu'akhadhu bima natakallamu bi yace ya mu'adhu saqilatka ummuka akwai abin da ke sa mutane a cikin wuta sama da harshen su harsun an harsu arasan su harsunan su wannan abin in baka iya rike shi ba to kai ma ma'ana addinin ka ya samu tawaya ana fahimta menene قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا عائشة الله كرمت ذاتي ونمت يزوينا نما إذني وجمع الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لنا عائشة رضي الله عنها تتي وأنا معه في البيت نيكم أنا تارد منظر الله أجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم bi'isa ibnul ashirati ai wannan ba mutum mugun mutum ne ba mutumin kirki bane thumma azila lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan haka sai manzo Allah ya bashi izini ya ce a ce ya shigo qalat aisha to sai a bar su gama ko me ya kawo wannan abin me za a yi da shi ku faɗa abinda za a yi mana saboda a ci gaba za mu ba ku dama baya yi wa muna yi kuna yi sai a baku dama in kun gama sai a ci gaba da karatu eh eh to shine aka ce sai su gama mana ko to shi ke sai manzo Allah ya magana game da wannan kuma azina lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'annan sai manzo Allah ya bashi izini yace ya shigo qalat aisha nana aisha Allah ya kara mata yadda tace falam an shab an samitu dhahika rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'ahu sai ga manzo Allah ko yana dariya da shi suna tattauna manzo Allah na dariya falamma kharaja ar-rajulu qultu da mutumin ya fita sai na ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qulta fihi ma qulta thumma lam tanshab an dhahikta ma'ahu ka faɗi magana game da shi abinda sa'annan kuma gashi ma yazo ya kuna magana kana dariya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce inna min sharri an-nas man ittaqahu an-nasu bi sharrihi yace yana cikin mafi sharrin mutane wanda mutane ke gudun sharrinsa eh ba ka son shi amma gudun sharrinsa sai ka saki masa fuska don ku rabu lafiya قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه إن كان سنك سن درجا باوى أو جو أبنجدنسا fanzuru ma za ya ba'uhu min husnul sana'i ku bincike shi gani yaya mutane ke yabon shi suna yabon shi ko zargin shi suke aiwa ne mutumin kirki ne ai yana taimakawa ai yana kaza kaza kaza kaza to yana daraja wajen Allah aiwa ne ba mutumin kirki bane ai marowaci ne ai yana kaza kaza kaza kaza kaza to haka yake wajen Allah madaukakin sarki don an ce in Allah ya so bawa sai a yi shela a cikin arabul malakutul ala Allah yana son wani ko mala'iku ku so shi mala'iku sai mutanen kaza Allah yana son wani ku so shi to sai Allah ya saka masa karbuwa da daukaka ala wa hadathani an malik an yahya bin sa'id annahu qala balagani anna al mar'a la yudriku bi husni khuluqihi kaga wannan hadisi ko yace mutun yana درجة القائم بالليل الظاني بالهواج وي متم سنديا كياوا وانت بيقرصا زي رسكي وانا كي صلى الدري بايا بجي da wanda ke azumi kullum baya shan ruwa ka san ladan da ke cikin ko kiyamul layli ka san ladan da ke cikin azumi aka ce in kai kyakkyawan dabi'a ma mutane zaka samu irin wancan ladan ai ba ce da addu'a ba ka ce Allah ya ba mu ku ai ba addu'a aka ce ai ta yi ba addinin musulunci ba addinin addu'a kadai ba ne aka ce ai aiki tun da ka yi addu'a ka ce Allah ya ba mu ku ka kamo hanya kana fita kuma sai ka ga wani yana ba abinci gidan shi ka ce ga kwano ɗaya na shekau ga naira dubu ka je ka ci abinci ka yi wani zai ya bata maka ka yi haƙuri ka ce manzo Allah ce ai haƙuri ka yi to za ka shiga ciki ya yi kiyamun laili ya yi sallan dare yana azumi da rana kai kuma kai wannan abin in sai ku je ku halu an fahimta yana kiyamun laili kullum da rana kuma yana azumi na filfi kai kuma kana ciyarwa ko kana kana yi sulhu tsakanin mutane ko kana taimaka wa mutane duk sai ku je ku halu eh قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول الا اخبركم بخير من كثير الصلاه والصدقه bazan ba ku labarin abin da ya fi yawan sallah da sadaka ba kalu bala kala islahu zatil bai ka shirya tsakanin mutane da ba sa shiri ka yi alkhairi ka gyarta tsakanin mutane ka gyarta tsakaninka da mutane wa iyyakum wal biqda ahir ana muka shedi ku daina tsananin fushi fa inna ma hiya al haliqa ai tsananin fushi da gaba da menene shi ki yadda ka san wanzami zai aski gashin kai haka wannan abin ke aski addini ka rasa abin kai قال وحدثني عن مالك annahu qad balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu'istu li utammima husnal akhlaq ai an aiko ni ne da zuna cika kyawawan ɗabi'u to wahala ne da su kyawawan ɗabi'u mutum kai kanka za ka yi barin gemu za ka yi ɗage wandonka za ka yi sallar izinu za ka yi amma tsakaninka da mutane ya yi fito ya yi fito da sauran gyara ko to inda abin da ke kawo rashin tafiyar ke tsakaninka da mutane ya yi fito ya wannan harshe yake barin kana iya kiyaye shi ya tsakanin in yi maka kana iya yin hakuri manzo Allah ka zo aka rike goyen shi aka yi dariya yace tafi ba haka bane ba wani yazo ya fitsari manzo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta shi manzo Allah ce ku kyale shi la tazrimu kada ku cutar da shi mutum yana fitsari a cikin a cutar da shi a cikin masallacin annabi masallaci na biyu a duniya har a da kasa yazo yana fitsari a ciki aka yi ca a kai shi manzo Allah ce a kar ku cutar da shi sai da ya gama ba abin da aka ce mishi aka ce a ɗebo ruwa bokiti dai a zuba yana kallo aka ɗebo ruwa bokiti ba shi aka ce ɗebo ruwan ba fa ba ba fushi aka yi da shi ana jan hauje aka ɗebo ruwa aka zuba ba wuri ya tsarkaka ba da na kai wannan wurin ba an yi shi ne don fitsari ba an yi shi ne don sallah da karatun alkurani da zikirin Allah sauka lafiya ya tashi ya je wajen masu jama'arsa ban taba ganin mai karantarwa mai ilmantarwa kwararre wanda ya fi kowa iya baka man manzali bai zagan ba bai hantare da fiya abin da ce mai wannan wajen ba an yi shi ne don wannan abin ba an yi shi ne don wani abin za ka iya ai kafin ya gama fisarin ta ne an gama da to rashin hakuri kuma abin da yake kawowa da ya zo yana fitsari waje ɗaya da an ta a kan shi sai mai sai ba ta waje da yawa ko ya rike fitsarin kuma ya cutu kuma musulmi ne ya cutu darajar musulmi a wajen Allah ya fi darajar masallaci ba haka ba ne ba? eh? haka ne? darajar musulmi a wajen Allah da darajar masallaci wanne ne ya fi daraja musulmi eh shi ke raya masallaci babu ma ja a fil haya babin da ya zo na bayani game da kunya abinda yanzu aka cire shi idanun mutane kunya haka ce kunya mai ce kunya alhaya'u inkisarun nafsaniyun ya amuru bi filil jamil wa tarkil kabir hada ta'riful haya alhaya'u inkisarun nafsani ya'muru bi fi'lil jamil wa tarkil kabir qabih alhaya'u inkisarun نفساني يأمر بفعل الجميل وترك القبيح abin da ake cewa kunya kenan in kisarun nafsani zuciyarka ta kare baka son kai abin asha duk abin da baya da kyau baka son ka gani baka son kai amma abin da yake da kyau kana son Allah Allah kai to shi ake cewa kunya kenan yana cin abin da aka san ba haushe da shi sosai da e saboda su sa duk wanda yake abin mai ba haushe ya ce ai wannan mara kunya ne ai ba shi da kunya ai ba shi da kunya ai ba shi da kunya ba haka bane ba abin kuwa asha ai ba ya sai abin asha to shi ne rayuwa ta tafi yadda aka san ta da yanzu kuma ya aka aka cire kunya a cikin mutane shine boko da siyasa ba haka bane ba boko da siyasa su suka kawo mana barnan da muke ciki duk baki daya قال وحدثني عن مالك عن سلمة ابن صفوان ابن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة ابن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم لكل دين لكل دين خلق duk wani addini yana da sajiya yana da abin da ya bambanta da shi yana da abin da ya ba shi ɗaukaka wa hulkul islam alhaya abin da addini musulunci ya bambanta da shi alhaya kunya قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعيذ أخاه في الحياء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige wajen wani ya je yana ma dan wansa wa'azi a cikin kunya kai kafi ya jin kunya yanzu fa rayuwar ba da haka ba ba haka bane in kana jin kunya za ka tafi abarka ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ya ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'ahu yace ka kyale shi kan ɗabi'arsa da yake da ita jin kunya fa innal haya'a min al iman ai kunya jin kunya yana cikin imani babu ma jaa fil ghadab babin da yazo na cikin fushi saurin fushi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah allimni sallallahu alaihi wasallam allimni kalimatin a'ishu bihinna ya manzon Allah ka sanar da ni wasu kalmomi da zan rayu da su wala tuksir alayya fa ansa amma ya manzon Allah a takaice kada a kawo min abubuwa da yawa da je na manta na rasa me me zai haji abin da ya tambaya ko ya manzo Allah nuna min abin da zai rayu da shi in tsira amma a takaice ya manzo Allah kar a kawo min da yawa na zai na manta na rasa ma me zan dauka eh fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taghdab yace kada kai kada kai fishi zaka rayu wa fi riwayatin faraddada miraran fa qala la taghdab ba haka bane ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyawawan ɗabi'unsa da haka yake ilmantar da mutane wani balarabe wani balarabe zo manzon Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda uku nake yi ba zai iya daina su ba na baka izini ka cire daya ka bar min biyu da je ina yi rana abin lasisi kenan akan me da menene yace ƙarya ina son karya na biyu in na gama ce ba na iya hakuwa na uku giya ina shan giya wayannan guda uku su ne nake yi ba zan iya daina su ba amma na baka izini ka cire ɗaya ka hana ni sauran ka kyale ni da daina aiki sai manzon Allah ya duba in kai ne me za ka hana shi ko zina ko giya ko mai sai manzo Allah ce to kaga na dauki daya kada kai ƙarya je ka kai zarafin ka kada kai ƙarya kana son giya kana son mai ba ya alƙawari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fice kama hanya yana tafiya ta yi mishi ta yi gagiya in na sha in na je manzon Allah ya tambaye ni ya zan yi ni kuma na yi alƙawari ba zai yi ƙarya ba ba zai yi ba sai hakura sai ga mace kasan ba fitina wajen namiji kamar mace ga shi nan an fara dama ai an saba yaya ne kuma ya ce to in na je na yi zina in manzo Allah ya tambaye ni yaya zan yi ba zan iya yin karya ba sai na faɗa don na ce na dau alkawari ba zan yi karya ba sai me sai hakura to kaga fadar gaskiya ya ga mishi alkhairi da yawa to shi sa ake neman wurin wa'azi da menene mutum ya zama yana da hikima kuma yana da ilimi kuma ya san abin da zai amma in aka ɗauki wa'azi su ta yi maganganu da maimakon a gyara barna fa ake wa'yansu abubuwan da ake faɗa maimakon a gyara wallahi barna ake kuma ba ko menene ya ɗan kayi karatu ko kana wa'azi za ka yi faɗin wayansu abubuwa wayansu abubuwan ba magana ka bace ka bar wanda suka fi su wata magana in an jita wani wuri an fi ɗaukaka daraja da a jita wajen ta ma kana son sauri kama kana son a ce ai baya ka ji tsoro ai ka faɗa kana son a sanka to da ka je yin wa'in abubuwan sai ka ga maimakon kai gyara sai ka yi fara ana fahimta maimakon kai gyara sai ka yi sai ka yi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin ma'auni na manzon Allah yace laisa shadidu bis sur'ati ba karfi shine sarkin dambe bai kama wannan ya kayar ya kama wannan wai ba shine karfi ba inji manzon Allah ba shine karfi ba sarkin dambe ya kama wannan ya kayar ya jefar da wannan manzon Allah ce ba shine karfi ba to menene karfi ya manzon Allah إنما الشديد الذي يملك نفسه عند القدر mai karfi shine wanda yake mallaka kansa lokacin da ya fushi shaitan ya zo ya sa mishi idanunsa suka yi jajaye zuciyar da tashi ya kada shaitan ya rinjaye shaitan to shine karfi ana jin abin da manzo Allah ke faɗa babu ma ja'a fil muhajara babin da ya zo na gaba ko kaurace ma juna قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يحل لمسلم بايا حلتا ga musulmi ko wane ne shi an yuhajira akahu ya kaurace ma dan uwansa fauka salatu layalin sama da darrai uku kwana yaltaqiya ne suna haduwa fayuridu haza wa yuridu an haza da sun haɗu wanne kau da kanshi wanne kau da kanshi ba sallama wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam fiyayyan su shine wanda ya fara sallama قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tabaghadu kada ku yi gaba kada ku yi fijiyayya kada ku yi fushi da juna wa la tahasadu kada ku yi hasadan juna wa la tadabaru kar ku waya kar ku ba juna baya wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance bayan Allah ne ɗan uwan juna tsintsiya madaurin ki daya wa la yahillu li muslimin an yuhajira akahu baya halatta musulmi ya kaurace ma dan uwansa musulmi musulmi ya kaurace ma dan uwansa musulmi din fa ba a fadi ba a ce wannan musulmin da aka hana kaurace min shi ya zama masumi ba fa yana kuskure amma tun da sunan musulunci na tare da shi bai halatta ba fawqa salatu layalin qala malik la ahsibu at-tadabura illa al-i'rada an akhika al-muslim imam malik ce ai ni abinda na dauka a tadabur shine ka kaura ka kauda kai game da dan wanka musulmi fatudbira anhu biwajhika ka kauda kai baka so ya ga fuskar ka ga fuskar shi ala wa hadathani an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurayra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wazanna ku guji zato fa inna dhanna akdhabul hadith ai zato shi ne magana mafi kari magana wacce ta fi komai karfi a cikin karya wala ta jassasu kada ku binciki juna kada ku binciki mutane wala ta hassasu a ta jassasu wata hassasu duk ma'anarsu ɗaya ne ma'ana abinda mutum ya yi a koye ko ya koye kada ka bincika in ka sani kada ka bayyana an fahimta tsakanin shi da allah sai ya yi kaza kaga hakkin wane ne hakkin Allah ne in ya tuba sai Allah ya mishi ne sai kai ka je kai da shi kai kuma tsakaninka da shi ne sai in ya yafe maka wani ya fi hatsari tsakanin shi da Allah ne laifukan da ya yi in ya tuba Allah ya gafarta masa in yi wani aikin alkhairi Allah ya dama ya gafarta masa kai ko wannan da kai mishi tsakaninka da shi ne sai in ya yafe maka to kuma in an je lahira waye zai karfin hade ta ya yafi wala tanafasu kada ku yi gasa wala tahasadu kar ku yi hasadar juna wala tabaghadu wala tabadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamo bayan Allah ƴan uwan juna tsintsiya madaurin ki daya qala wa haddathani an malikin عن عطاء بن ابي مسلم عن عبد الله بن الخراسان عن عبد الله بن الخراساني عن عبد الله الخراساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافه يذهب الغل كوي مصافحة جلي زي بتزوكاتو وتهادوا تحابوا وسوجونا كما كوي كيوتا سكانين وتذهب الشحناء معناه كييا دغابا za su tafi za ku kore su da son juna da kuma kyauta ala wahdathani an malikin an suhair bin abi salih an abihi an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tuftahu abwabul jannati yawm al-ithnain wa yawm al-khamis manzo Allah ce ranar litinin da ranar al-khamis ana bude kofofin aljanna فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا أغفر دام بدون باوى مسلمي دبايا شركا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء سيدي وإن سكي قابا قدابيو فيقال سأتي أنذروا هذين حتى يصطلحا كجرا وإن هرشين سيسل سنجارة كم ستكونا أنذروا هذين حتى يصطلحا قال وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال تغرد أعمال تغرد أعمال الناس كل جمعة مرتين wai ayyukan baya duk za a bayyano da su ranar juma'a sau biyu a bijiro da su yawmal ithnain wa yawmal khamis ranar litini da ranar alhamis wa yughfaru li kulli abdin mu'minin sai a gafarta ma duk wani bawa mu'mini illa abdan kanat bainahu wa bain akhihi shahana sai waɗanda suke gaba da juna ba gaisawa فيقال اتركوا هذين حتى يفيها اتركوا هذين حتى يفيها wa'annan su karku gafarta mutu har sai in sun dawo sun sasanta kansu imamu maliki a yanzu ana fahimtar shi ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم